wanda ya daidai da kwana na tara ga watan goma miladiya da dubu biyu da ishirin da ɗaya ƙarshen abin da muka ɗauka a cikin wannan littafi maganar malam da ya ce kalal musallif rahimahullah ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله muka zo ƙarshen wannan mas'ala shahi na 66 akan tambihi mun ga wurin ko kala tambihun fada kaswa kala al-qurtubi fi tazkiratihi imam al-qurtubi ya fadi a cikin littafin tazkira قوله في الحديث ودشي da yace a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace min imanin na wani imani ai min a'malil iman ana nihin na ayyuka na imani allati hiya min a'malil jawarihi wadda ta zamanto na daga cikin ayyuka na gangan jiki gabbai فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان yace a cikin wannan akwai dalili hujja akan kununi akan cewa ayyuka nagar na kwarai suna daga imani yanki ne na imani nan ba wai kawai sai abin da zuciya ta kudirce ba dukkan abin da ya shahi aiki ne sallah imani azumi imani zakka imani dukkan abin da ya shahi ayyuka wanda gangan jiki za su yi nagar na kwarai والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ما لنشي دليلي أبو ساتيوا أبن دينها na imani abin da muka faɗi ne walam yurid mujarrad al-iman bai nihi ba kawai tsantsan imani ba tare da aiki ba alladhi huwa tauhid wanda ya zamanto tauhidi ne wa nafa shuraka'a kuma ya kore abeban tarayya wal ikhlas da yi dan Allah bi kaulihi da yace la ilaha illallah lalle babu abin yawa bauta na gaskiya da gaskiya sai Allah wama fil hadisi nafsu nafsi a kuma da abin da yazo a cikin hadisin karan kanshi min qawlihi akhriju Allah ya ce ku fitar da cikin wuta, thumma ba'da zalika bayan haka ya ƙubidu subhanahu qabdatan fa yukhrij qauman lam ya'malu khairan qat bayan haka Allah da rahmash domin rahmash ta yalwaci komi zai damka damka wadda ta dace da girman Allah maɗaukaki daga cikin wuta ya fitar da wasu mutane lam ya'malu khairan qat ba su taba ba aikata wani alkhairi ko su daya ba ka gani Allah da rahama shi yasa na daga babban kuskure mutum ya ga wani ya yanke mai kamna daga shiga aljanna bara Allah da bayan shi Allah shi ke da iko kuma mun karanci kissar wannan banu Isra'il mutumin da ya kashe girai ɗari ba ɗaya ya zo wajen wani rahibi wanda baya da ilimi ya tambaye shi zai Allah zai iya karɓar tuba ta ya ce ina kai ina tuba ina za ka da rai gomiya tara da tara ya cike da shi na ɗari da ya je wajen malami na yahudawa wanda yake da ilimi ya tambaye shi ce ba abin da zai shiga tsakaninka da tuba Allah maɗauka abin da ake so kai dai ka tuba bai yi sallah ba bai yi azumi ba nuhin wannan na ya je ya nuna mai tahi ƙasa kaza can akwai mutane na gari na ƙwarai wanda za ka bautawa Allah maɗaukaki tare da su ya tahi bai isa ba ya faɗi ya mutu mutuwa ta zo mashi amma da yake nihin shi na alkhairi ne Allah ya sanya shi aljanna nam qala qauman lam lam ya'malu khairan qat يريد بذلك إن التوحيد المجرد من الأعمال انتهى يعني هن توحيدي وندي زمنتو يا كبوتا دغا ونا أيوكا انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه يازو أتكيتي دغا شرح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى نعم zamu tashi zamu ci gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qala qala musa ya rab allimni shay'an adhkuruka wa a'ud wa ad'uka bi qala qul ya musa la ilaha illa allah qala qul kullu ibadika yaquluna hadha قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في ك- في كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه مالك أنسى مونا حديثي دقا سعيد أبي سعيد الخدري wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga manzan Allah wanda tsidayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kale kala Musa Musa alaihi salam ya ce ya rab ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bi sanar da ni wani abu wanda zan ambace ka da shi kuma in roƙe ka da shi zamanto shi ne madadin zikirina zikirinka da roƙonka ƙala kul ya Musa Allah madaukake cewa ya kai Musa ka ce la ilaha illallah babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah ƙala Musa alaihi salam sai ce kullu ibadika yaquluna hada Allah ai dukkan bayinka kowa ta yake la ilaha illallah ni kuma ina so a keɓantar da ni da wani abu wanda ba shi ba. Ƙala Allah maɗaukaki ya ce, Ya Musa, ya kai Musa, lau annan samawati saba, da dai a ce sammai guda bakwai wa amira hunna da dukkan abin da ya haɓakar da su, da abin da ke cikinsu, wanda ya rayar da su. ghairi koma bayana wal aradina saba da sammai guda kasai guda bakwai fi kiffatin su kasance a tahin hannu guda ko abu sa abun awo guda domin sikeli muna da abun awo biyu bangare a ce kiffa bangare kiffa wala ilaha illallah fi kiffatin kuma a ce la ilaha illallah tana ɓangaren guda malat bihinna la ilaha illallah to da la ilaha illallah tarin jaye su duba ka gani sammai guda bakwai da abin da ke cikinsu banda Allah maɗaukaki ƙasai guda bakwai da abin da ke cikinsu a ce an zuba su a ɓangare guda na ma'auni a zuba la'ilaha a ɗora la'ilaha illallah a ɓangare guda, to da la'ilaha illallah ta rinjaye su, kinan ba abin da ya kai ta matsayi. Sammai guda bakwai da abin da ke cikinsu da kasai guda bakwai da abin da ke cikinsu biskai la'ilaha illallah ba. Rawahu ibn Majaha, ibn Majaha ya fitar da wannan hadisi, wal hakim da imamu hakim wa sahahahu imamu hakim ya ce hadisi ne, ingantacce ƙala abu sa'id da ya ce abu sa'id kinan sharhi shi ne iyanihin ashar sharhun nam abu sa'id ismuhu sunan sa'ad bin malik bin sinan bin ubaid al-ansari na daga cikin sahabbai wanda alkunyar shi ta shahara kamar sa Abu Huraira kamar sa Abu Bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhum sunan shi Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubayd al-Ansari al-Khazraji ɗan ƙabilar Khazraj, sahabiyun Jalil, sahabi ne mai girma, wa abuhu kazalika, kuma mahaifin shi hallau sahabi ne. Ustusghira Abu Sa'id bi Uhud, a lokacin yaƙin Uhud an ɗauki Abu Sa'id ƙarami, ba ba shi izini bai je ya yaƙin Uhud. wa shahida ma ba'daha sai dai ya halarci dukkan sauran yakukunan da aka yi bayan Uhud kinan bayan Uhud ya riga ya balaga sai zamanto an bashi izini ya je yaki mata bil madinati ba mata bil madinata sanata 30 ya rasu a Madina hijira manzala sallallahu alaihi wasallama tana da 30 bayan hijira da shekara guda uku ثلاث أو أربع أو خمس وستين bayan shekara sattin da uku ko da hudu ko da biyar wakila sanata arba'in arba'in wa saba'in wasu malamai suka ce ya rasu ne hijira tana da saba'in da hudu idan an samu saɓani tsakanin tantancewar mutuwa abu sa'idin al-kudri rahimahullah رضي الله عنه قوله أذكرك فداشي ديتي إن أنبتيك أي أثني عليك شيني إن يبيك وأدعوك أي أسألك به وند زرك دوانا سنة قوله قل يا موسى فداشي ديتي يا كي موسى كتي لا إله إلا الله فيه أن الذاكرة biha ya ƙuluha kullaha akwai hukuncin cewa wanda zai yi ambato ya ambaci Allah to sai ya faɗe ta gaba ɗaya kai ce la ilaha ya tsaya dole ya ce la ilaha illallah domin mun karanci cewa wannan kalma tana da rukuni guda biyu rukuni na farko shine korewa kore dukkan wata cancanta bauta ga wani Allah kuma illallah tabbatar da wannan cancantar bauta ga Allah maɗaukaki shi kadai idan mutum ya ce la'ila aga ya kore bai tabbatas ba ya kore allantaka gaba ɗaya kuma wannan ɓanna ce babban ɓanna ce ko ƙuraishawa kafiran ƙuraishi su haka nan ba sannan kuma akwai kurakurai daiwa da ake yi sai ka ji la ha'ila tun babban mutum ba ma kaman mata la ha'ila ina ila ilaha illallah ko la ilaha ko kada babu abin la ha'ila la ilaha na kuma ba la ilaha ba la ilaha nan dole mutum ya ce la ilaha illallah akwai wanda za ka ji suna la ila la ila shi ma wannan ba ambatan Allah ba ne ba mutum ya kore allantaka bai tabbatar da ita ga Allah maɗaukaki ba. Nan dole ne ka ce, La ilaha illallahu. Wala ya tasir ala lafzil jalala, kuma kai ce, Allah, Allah, a sa ko wanda suke kira ke si ma zikiri hakan, ga mutum ya ce, Allah, Allah, a'a. Dole ka ce, La ilaha illallahu. Nam. وهو كما يفعله غلاة الجهال المتصوفة shine kamar yanda wanda suka huce gona da iri a cikin tasawufi sufiyanci suke hadi wanda suka zamanto jahilai ne fa inna zalika bid'atun wa dalala domin irin wannan ambato an kirkire shi ne a cikin addini baya daga cikin addini baya daga tafarkin mazala sallallahu alaihi wasallam kuma bata ne wa alaikum assalam ya Allah shi ma akwai tawaya a ciki ya Allah menene kira ne kai in ka kirayi wani abin da ka kira dole a san da menene ka kira shi na'am kana ya ce ya Allahu ghfirli ya Allahu irhamni na'am amma kawai ka ce ya Allah ka tsaya na'am domin nida kira iya bukata abin da ka kira saboda shi قوله كل عبادك يقولون هذا ودا موسى عليه السلام da yace dukkan bayinka Allah suna fadin wannan sabata bi lafzil musannif bil jam' ya tabbata da lafazin malam wanda ya wallaha littafin da jam'i wallazi fil usul kuma abin da yake cikin asalin littafin wannan ya kuluna bil ifrad ya kulu maimakon ya kuluna kullu ibadika ya kulu bil ifrad mura'atan lil lafz kull saboda lura da lafazin kull kinna domin mufrad ne wa huwa fil musnad ya zo a cikin musnad imam ahmad min hadith amr من حديث عبد الله بن عمرو ده حديث عبد الله الامر بلفظ الجمع ده لفظ جمعي كما ذكره المصنف كما يندى ما لن ينبت على معنى الكل ابسا معنى تكل ومعنى كل عبادك يقولون هذا اي انما اريد شيئا تخصني به من عموم عبادك يجي ai dukkan bayinka Allah suna faɗin wannan iya nihin cewa ina son Allah maɗaukaki ka keɓantar da ni da wani abu daga min baini umumi ibadika tsakanin yawan sauran bayinka gama gari ina so a keɓantar da ni da wani abu daban fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya ba da kaulihi bayan faɗar shi da ce kullu ibadika ya kuluna haza da ya ce, Kun la'ilaha illallah, ƙala la'ilaha illa anta, ya zo cikin watar waya, Musa alaihissalam ya ce, Bayan la'ilaha illallah zo ka ce, la'ilaha illa anta, ya rabbi, inna ma'uridu shai'an ta kusu ne bi, ya wanda babu abin bauta da gaskiya sai kai, ya Ubangiji na, ina son ka keɓantar da wani abu wanda za ka keɓance ni da shi. ولما كان بالناس بل بالعالم كله lokacin da ya kasance ga mutane bal da duniya gaba ɗaya minad darurati na samun larura ila la ilaha illallah ya zuwa kalmatu tauhid urwatul wuthqa la ilaha illallah ma la nihayata la larurar da ba ta da iyaka buƙatuwar da ba ta da iyaka kanat min akthar al-azkar sai ta zamanto ita ce mafi yawancin zikiri ambatan Allah maɗaukaki. Domin mu duba mu ga abubuwa da yawa wanda yake da alaƙa da kalma ta la'ilaha illallah. Wujudan wanda ta yi samuwa mafi yawan ambato samamme babu kamar la'ilaha illallah. Wa aisaru ha fasulan kuma ta yi sauƙin samuwa. wala a'zamuha ma'ana kuma babu wani abin da yi ta girman ma'ana duk abin da zaka dauka na ambato bai kai ba ma'anan la ilaha illallah wal awamu wal juhal ya'diluna anha ila ad-da'wat al-mubtadi'a malan yace sauran mutane gama gari wanda suka zamanto ba su da sani suna karkacewa ga wannan la ilaha illallah ya zuwa wasu addu'o'i wanda aka kirkiro. Zaka ga mutum ya kirkiro wata addu'a haƙiya kuka, ya bar abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi, wanda kuma shi ne mafi amfani mafi dacewa. Allati laysat fil kitabi wala fi sunna ambato ko zikirin da baya daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta qauluhu fada shi da yace wa amirahunna ghairi da wa'anda suka raya ta wanda ba su ba suka raya su sammai guda bakwai kinan abinda ya raya su wanda ban da ni huwa bin nasbin nasbi atfun ala samawat yazo an mai nasaba ne saboda rabawa da aka yi a kan samawat kinnan. Ai, lau annan samawati asaba, da dai a ce sammai guda bakwai, wa man fi hinna min al'ummar da abin da ke cikinsu wanda ya raya su. Ghairullah ta'ala saɓanin banda Allah maɗaukaki, kuma bayan Allah maɗaukaki, wal'aradina saba da ƙasai guda bakwai, wa man fi hinna da abin da ke cikinsu. wudi'u fi kiffatil mizan aka dora su akan bangaren sikeli wala ilaha illallah fil kiffa kuma la ilaha illallah tana ɓangaren guda al'ukura malat bihin na la ilaha illallah da la ilaha illallah ta rinjaye su وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو إمام أحمد يروي تودق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace anna nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mauti nuhu alaihi salam yace wa dan shi lokacin da zai mutu amuruka bi la ilaha illallah iya mai wasiya iya cewa ina umarninka da la ilaha illallah fa inna samawati sab'i wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi fi kiffa rajahat bihinna la ilaha illallah kaman ce wancan hadisi ne walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhima da dai a ce za su kasance wani zobe wanda baya da baki in gane ko ke wanda babu baki qasamatuhunna la ilaha illallah to da la ilaha illallah tarin jayi taro gazar da qawluhu fi kiffa wa bi kasri al-kafi wa tashdid al-fa zaka wa kaf kasra sannan kuma kawa wannan fa shadda kiffa ai kiffatul mizan ana nihin bangare na mizani na'am qawluhu malat bihinna ay rajahat tudatari jais wadhalika limashtamalat alayhi min nafi shirk wannan kuma saboda abinda ta kumsa na kore shirka wa tauhidillahi alladhi huwa afdalul a'mal kuma ta kumshi tauhidin Allah wanda ya zamanto shine hiyayyen dukkan ayyuka wa asasul milla wa din kuma shine gimshikin tafarki da addini duk mutumin da baya da baya da tauhidi to baya da addini faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin duk wanda ya faɗi wannan kalma da ikhlasi da yaqini wa amalin da aiki bi muqtadaha da abinda ta bibiya ta kumsa wala wazimiha da abinda ta lazamtar da shi wa huquqiha da haƙoƙinta wastaqama ala zalika kuma ya tsaya ya nace ya daidaita akan wannan fa hadhihi alhasanatu la yuwazinuha shay wannan abu ne mai kyau lada ne wanda ba abin da yayi daidai da shi kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun dukkan wa'anda suka ce, Ai, Ubangijinmu shi ne Allah, sun mastakamu sannan suka daidaita akan wannan faɗa ta Ubangijinsu Allah ne, ba sa bautawa wani Ubangiji kuma bayan Allah maɗaukaki, fala khawfun alaihim, to babu tsoro tare da su game da abin da za su iske gobe kiyama. Wallahum ya kuma ba za su samu bakin cikin rabuwarsu da duniya ba. babu bakin ciki domin daman mutum bakin ciki na samun shi game da abin da baya da daɗi ko sun san in sun mutu ga abin da za su iske na ni'ima wanda za su rabu da wahalhalu da bala'ai na duniya za su iske hutu da ni'ima a lahira shi yasa ba sa bakin ciki wadallal hadithu ala anna la ilaha illallah sannan wannan hadisi hallau yayi nuni amsa kan cewa kalma ta la ilaha illallah afdalu zikr shi ne mafi fifici na ambatan Allah ka hadisi Abdullahi bin Amr marfu'an kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abdullahi da Amr wanda ya dangana shi zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a'i du'a'i yawmi arafa mafi alkhairin addu'a roƙon Allah roƙon Allah na ranar arafa wa khairu ma qultu kuma hiyayyan abin da na faɗi wannabiyuna min qabli da annabawa annabawa gabanina shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine fada babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wanda ya zamanto shi kadai ne la sharika la baya da abokin tarayya a cikin rububiyyar shi da uluhiyyar shi da asma'in shi da sifatin shi lahul mulk dukkan mulki nashi ne walahul hamd dukkan godiya da yabo ta Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa kowane abu ba abin da yake gagara Allah madaukaki wannan shine hiyayyan abin da mutum zai faɗi a ranar Arafa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da sauran annaba na'am tabbas sabba wa amiruhunna ghairi tabbas wannan wannan na daga cikin hadisin da yake kawo hujja cewa Allah madaukaki yake sama bayan ayoyi dimbin ayoyi wanda Allah madaukaki yayi bayanin cewa iya sama na'am wa anhu aidan marfu'an hallo an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Amr idan gane wannan hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah wa yunsharu lahu 99 sijillan za a yi kururuwa da wani mutum daga al'ummata a bisa gaban dukkan halittu ranar kiyama dukkan mutane wa yunsharu lahu 99 sijillan sai a buɗe mai babban littafi na ayyukan shi gomiya tara da tara an rubuta wannan ya cika an rubuta wancan ya cika an rubuta wancan ya cika a zo a shimfiɗa mashi gaban shi manya-manyan littattafai na ayyukan shi kullu sijillin minha muddal basar maddal basar kowane littafi sai ka tsaya tsawon ganin idanka saboda girman shi ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أتي مشي كان مسن وانا أبدا أبدا أكربوتا أولا للتتفي كان جاء كان دا جاء كما يزيد أكيد كان دا جاء أتنى أبدا أكربوتا فيقول لا يا رب سيتي آآ والله أبنجي بانا بانا دا جاء duk abin da aka rubuta haka nan ne bai yuqalu alaka udhrun aw hasana kana da wani uzuri amsa abinda ka aikata ko kuma wani lada fayuhabu rajul fayuhabu rajul wannan mutum sai ya zamanto karkashi ya dauke shi kwarjini ya kama shi fayaqulu la yace a bani da wani uzuri fayuqalu bala inna laka indana hasana ka sani kana da wani lada a wajenmu kai ka mance kana da wani kyakkyawan aiki a wurin wa innahu la zulma alayka kuma ka sani babu zalunci akan ka duba kaga adalci da Allah babu zalunci ya mance fa yukhruj lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah sai a huddo mai wata elkart wata el takarda a cikinta akwai la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah cewa ya shaida lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya tabbata ya shaida lalle muhammad dan abdullah bawa ne na Allah kuma manzon shi ne fa yaqulu ya rab yace ya ubangiji ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat ina matsayin wannan takarda da wannan manya-manyan littattafai na ayyuka a gabansu. Fayuƙalu sai a ce mishi innaka la tuzlam ka sani hallau ba a zalimce ka ba, fa duda usijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffa. Sai a ɗora wannan littattafai na ayyukan shi munana a cikin bangaren sikeli. a ɗora wannan kalma bitaƙa takarda ta la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a dora ta ta bangare guda fatashatis sijillatu sai zamanto wannan littattafai na ayyuka sun yi sama idan ba su da nauyi game da ita wa thaqulatil bitaqa wannan takarda sai ta zamanto ta yi nauyi ta ta rinjaye su rawahu tirmidhi wa hassana imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan wannan sa'i da imamu an-nasa'i wa ibn hibban wal hakim da ibn hibban da imamu hakim wa qala sahihun ala sharti muslim imamu hakim yace wannan hadisi ne ingantacce absa sharti imamu muslim wa qala zahabi fi ta- fi talkhisihi sahih haka imam zahabi ya nace da hukuncin imam hakim yace had- hadisi ne ingantacce qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala imam ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa fal a'malu la tufad la tafadula bi suwariha wa adadiha la tatafadalu ayyuka ba a fifitar da junansu a cikin kamanninta da adadinta wa inna ma tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub tana samun bambanci ne wani aiki na hin wani aiki da abin da yake cikin zukata. In gane ko? Da abin da zukata suka kumsa. Wani zai ce la ilaha illallah hankalin shi iya gona ko iya kasuwa. Ko? Wani kuma zai ce la ilaha illallah cikin nutsuwa zuciyar shi ta san abin da yake wani. To a nan sai a samu mene bambanci. Wannan duk kowa la ilaha illallah ya faɗi amma kuma wancan ya faɗe ta cikin hankalin shi cikin sanin abin da yake waɗi kuma wannan ya waɗe ta kawai a sanari. Nan al'amari ana lura da abin da ke cikin zukata, abin da zuciya ta kula da shi ta kumsa. Fatakunu suratul al'amalai ne wahidatan, sai kasance kama ta aikin biyu abu ɗaya ne, wa bai na mina tafaduli kama bai na sama'i wal'arku. sai zamanto a man tsakaninsu za a samu fifiko kamar fifikon da yake tsakanin sammai da ƙasai. Ƙala ya ce, Wata ammal hadisul bitaka, ka yi tsokaci a game da hadisin wannan bitaka takarda allati tuda fi kiffa, wadda ake ɗora ta ɓangare na sikeli, wayu kabilu ha tisa'atun wa tisa'una sijillan, kuma sai zamanto wannan littahi manya-manyan littattafai na ayyuka goma tara da tara za su fuskance ta kullu sijillin minha maddul basar kowane littahi girman shi tsawon ganin ƙarshen ganin ido fatasqulu bitaqat albitaqa sai zamanto wannan takarda ta nauyayi wancan littattafai wa tatishu sijillat sai zamanto wannan takardu manya-manyan littattafai sun yi sama fala yu'azzab sai zamanto wannan mutum Allah ba zai azabtar da shi ba wa ma'lumun anna kullan kullam wahidin lahu hadhihi albitaqa kuma sananne ne dukkan wanda yake kadaitar da Allah madaukaki da bauta iya da wannan takarda wa kathirun minhum yadkhulun nara bi dhunubihi kuma da yawa daga cikin su suna shiga wutar da zunubin shi da zunubin da mutum ya aikata قوله رواه ابن حبان فرشد يتي امام ابن حبان رويتوش والحاكم ده امام حاكم ابن حبان ابن حبان سننش اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة na Muhammad bin Hibban kawa ha ha wadda ba ta da da shine muhmala kasra wa tashdidul muwahhada kuma kawa ba wadda take da da shadda ibnu ahmad bin hibban bin mu'adh ɗan kidan Ahmad ɗan Hibban ɗan Mu'az, Abu Hatim Taimi Al-Busti Al-Hafiz, sahibu Tasanif, shi kuma Ibn Ahmad bin Hibban bin Mu'az Abu Hatim, iya da kunya alkunya ana ce mai Abu Hatim Taimi Al-Busti Al-Hafiz wanda ya zamanto mahar da ne sahibu Tasanif, mabucin littattafai daiwa, ka sahih, kamar sahihi Ibn Hibban. Muna ji ana cewa sahihi Ibn Hibban. wa tarihi da tarihi ibn hibban wa du'afa da du'afa wannan littafi ne wanda ya kumshi wanda suka rawaito hadisai wanda suke da rauni na harda sai samu ad-du'afa raunana kuma iya da mamadin shi as-siqat wanda suka zamanto wa'annan adilai ne mahardata ne kai karshe amma mu a ce yanzu a ce mahir gwani wanda ya hardace abu bayaman cewa wa gairi zalika da kuma bayan wannan. Kalar imamun hakim, amal hakim game da imamun hakim shi kuma fasmuhu suna shi Muhammad bin Abdullahi bin Muhammad ne sabori, Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Muhammad an ne sabori ɗan garin ne sabor, Abu Abdullahi al-Hafiz kuma alkuniyar shi hallau abu abdullah wanda ya zamanto shi ma alhafiz ne wa yu'rafu bi ibn al-bayy an mai an yi sanin shi da ibn al-bayy wuli da sanata 21 wa 300 an aihe shi hijira tana da 321 wa sannafa tasanif shi ma ya wallaha littattafai kal mustadrak misali mustadrak ala sahihain wa tarikh nisabur da tarikh nisabur wa ghairihi ma da wani wa mata sanat 45 wa 400 ya rasu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da 405 kaga sai mu tsaya akan wannan babi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Hello, sir. Mayo, much